حان للصبح البلاد من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad da alayansa da sabansa da waɗanda suka biyo bayan su har izuwa ranar alkiyama jama'a sauraro ine mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri na mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zuwa muku a duk wani sati irin wannan rana ta juma'a mai albarka wata muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sada mu da alkhairan da suke cikin wannan rana ta juma'a abin ƙi da yake ci Allah maɗaukakin sarki ya kwar mana da shi yan uwanmu da gida da na asibiti da ba su da lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah madaukakin sarki ya kara mana lafiya wa'anda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya musu rahama ya yalwata kaburan su ya haskaka musu kaburan su mu kuma da muke nan Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani Allah ya mana kyakkyawan karshe idan in uwa basu mance ba satuttukan nan muna tattaunawa akan Nana Aisha wanda muke jin abubuwa da malam yake karanto mana na tarihin wannan baiwar Allah mata ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam malama ga duniya wacce a cikin malamai mata a wannan al'umma ba a yi kamar ta ba mun ji abubuwa da ya shafi irin zamantakewarta da manzon Allah sallallahu alaihi sallama mun ji abubuwa waɗanda suke abu ne da za ka yi ƙoƙarin ka yi kwaikwayo da su kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da irin wannan ayyuka da muke ji daga bakin malam don mu samu mu yi kwaikwayo da wannan baiwar Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da kwaikwayon gare ta da kyawawan ayyukan da ta aikata wanda mu ma za mu aikata ko Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu kamar da muka ji yadda malam ya gayo mana abubuwa dangane da ita kuma a cikan da suka gabata dai ya karanto mana irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance miji ga nana Aisha miji ga matan duk da ya aura wanda yake mai tausaya musu mai kyautata musu mai yin abubuwa a gare su wanda ya kamata a ce kuma su ma maza suna ƙoƙarin kyautata wa matayensu kamar yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ma ya kyautata wa na shi matayen. da yawa za ka ga al'umma ko kuma ce mazaje suna ƙoƙarin su nemi kyautatawa daga gun matayensu amma su kuma ba sa yi wa matan wani abu da ya kamata irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ta ba mu labari cewa wata rana mutanen habasha sun zo suna wasa a cikin masallaci ranar sallah annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya tsaya da kansa ya kare ta ya sa mayafin shi ya kare ta don ta ringa kallon su annabi sama ta ce ya tsaya don ni ya tsaya kawai don in kalli wannan abin kuma in ya tsaya wani abu yake ya bani dama in yi baya barin wannan ya ce ke na gaji ko kuma mu je haka ko a bari haka ta ce hatta an sarifu har sai na gama na juya sana annabi sallama yake cewa to shikenan wannan kage yana nuna maka irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mu'amalance ta to su ma yan uwa maza satuttukan da ya wuce mun ji mata yadda suka ringa ƙoƙarin faɗin yadda suke kyautatawa mazajensu har wani ɗan uwa da ya shigo cikin shirin ya ce a suna faɗa ne kawai amma dai ba hakan suke yi ba to su ma mazajen akwai buƙatar su sani cewa su ma ya kamata su ringa ƙoƙarin kyautata wa matayen wanda kamar da muka ji daga bakin mata su ma mazan za mu je gare su mu ji irin nasihohi da muke ji daga bakin maluma ko tarihi da suka bamu na abubuwan da ya danganci ma'amalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da matansa shin mazan su ma haka suke yi dan da yawa zaka ga wani mutum yana kokarin ya, ya so abu a yi masa amma shi kuma baya yi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya tausasa wa matansa gaba ɗayan su su ma sai suka ga bari su ba da komai nasu gare shi su yi masa hidima haka sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallama su ma haka suka kyautata wa matayensu shi sa matayen suka tsaya su ma suka yi musu hidima to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abun kwaikwayo ne dangane da yadda ya tausasa wa matansa ya mu'amalance su na aisha Allah ƙara mata yarda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa dawowa daga tafiyar yakin khaibar ko kuma tabuka ya ga tsana annabi sallallahu alaihi amma bai yi faɗa ba bai ce komai ba bal ma magana ya yi suka tattauna a kai ya ji irin wannan bai ce ya za a yi haka ba ya za ki kaza ya ba za a yi kaza Allah manzon Allah sallallahu alaihi sallama bai yi haka ba har ma na na aisha da ya kalli wani daga cikin ‘ya'yan ‘yan tsanayen nata ya ga guda ya yi kama da fuka-fukai a jikinsa a nan sallama ya tambaye ta wannan fa ta ce ai wannan doki ne ce to me a jikin shi ta ce fuka-fukai ne kaga wannan tattaunawa ma a nan sallama yake yi da ita salamu alaikum to kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama tattaunawa yake da ita me wannan ma tace ai gashi gashi kaza ne azza Allah sallallahu alaihi wa sallama assalamu alaikum
wa alaikum assalam ki dan rage akwatin rediyon kiwa muna tare da wa
kuna tare da Hauwa Kabir Adam daga Darmana Primary.
To Hauwa Kabir Adam daga Darmanawa Primary. Kin ji yau abin da muke ji daga bakin yan uwa shin mazaje su ma suna kokarin kyautata muku?
A gaskiya suna kyautatawa sosai. Ni dai abin da zai kashi na da yamu ya sai ka ba mun ba kaɗan ba.
Na'am.
Da kuma na ji daɗin abin da ya mun gaba ɗaya.
To ke kuma kina ko A halin- eh eh ci gaba.
a halin yanzu ba ma tare da shi Allah ya mai rasuwa.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Gaskiya ni ba zan taɓa manta da mijina ba duniya da lafiya ya zo ta samun abubuwa da dama.
Eh to to ai addu'a za a ci gaba da yi masa ba kuka za a yi masa ba shi mamaci addu'a ake yi masa in aka yi masa addu'a Allah ya ji kanshi sai kuma a yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dangane da rashinsa da aka yi wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana sai a yi ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un insha Allahu Allah madaukakin sarki sai ki ga ya bada mafita daga gurin shi tunda dama shi ya kaddara kuma ya jarrabe ki da haka
Haka ne.
Mm.
Ya na ji daɗi da wasu ke faɗan wani abin kuma ni ma na san mijina ya mun abubuwa da dama.
Mm.
Watan mu kuɗin ni da shi da aure Allah ya mai rasuwa.
Mm.
Kullum a kullum ina yi mai addu'a Allah ya kai mai rahama kabarinsa.
Mm. to Allah ya ji kanshi Allah ya mar rahama Amin ya Allah na.
to wannan baiwar Allah ita ta ji daɗi yadda mijinta ya zauna da ita amma Allah ya karɓe shi Allah muna roƙo ya yi masa rahama ya ji kanshi ita kuma Allah maɗaukakin sarki ta miƙa lamari ga Allah Allah maɗaukakin sarki zai ba ta mafita assalamu alaikum
Wa alaikum salam ya malam.
muna tare da wa
Kana magana da alfahari shi guda Allah ya kara ma lafiya.
amin amin to malam abinda muke so wai yau mu ji da muka ji daga bakin mata shin su ma maza suna kokarin kyautata matayensu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma yayi ya kyautata wa matayensa
To gaskiya ya malam ba za a ce babu ba akwai masu kamanta akwai kuma wanda kawai burin su dai su yi auren ne kawai dai gashi nan.
eh to to kai kai kai wannan irin kwaikwayo kake dangane da wannan barin
To duk da dai ni yanzu ban yi aure ba gaskiya sai dai ni a in Allah ya to to to kai kaga sai dai mu jira kenan yarda. gaskiya To, muna yi maka- da mijinta ya rasu ina fata Allah ya bata miji na gari amin amin amin amin kuma Allah ya bata hakuri amin amin Sama.
to wannan shi ba shi da matar tukunna assalamu alaikum
Alaikum assalam.
muna tare da wa kaɗan rage akwatin rediyon ka Kada ka ka- kada ka rage jabir Khalid ya ubata ka to jabir wai ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kyautata wa matayensa suka yi taimar hidima su ma maza a yanzu suna kwaikwayo dangane da abin da suke ji daga bakin malamai
gaskiya dai malam ba za ce dai ba a yi gaba ɗaya ba amma dai gaskiya ba wani da ake sayo e to wace shawara za ka ba su dangane da a, a, a, a haka ɗin
gaskiya ya kamata a ce ana yi saboda hakan yana kawo zaman lafiya yana kawo farin ciki da nishaɗi amma kai kana yi
eh to ai ni malam ban samu na shiga daga cikin bayani to shi ke assalamu alaikum to muna tare da to sadiya me kike dauke da shi cikin shirin kin ji abin da muke tattaunawa su ma mata kamar yadda suke kyautata wa mazaje shin mazan su ma suna yi musu su daidai kwaikwayon yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amala da nasa iyalin su ma su ringa yi to wannan ba ma jin to ban amin addu'a da nake na mutu kenan Allah ya ƙara buɗa masa gaskiya yana da kokari sosai Allah ya ƙara masa arziki to alhamdulillah amin a yi mata lafiya Mm. to kaga ah, yadda mata da kansu suke yau su suke wanke mazajen ba kamar yadda su maza wasu daga ciki ba wani daga ya shigo cikin shirin ya ce matan nan fa ba fa wani kyautata mazaje suke ba kawai fada suke to kaga yau maza kuma mata su suke wanke mazaje akan yadda suke kyautata musu assalamu alaikum muna tare da wa
Muna tare da mama da gari To, me kike ɗauke da shi cikin shirin?
Malam Wule Kifa. Saka da.
Amin.
A gaskiya malam dai kau. Mu ma ɗin dai ana kifar da kawo falin.
Na'am. Ba laifi ne ko ana kyautatawa? Kin ce ana ɗan kyautatawa ba laifi.
Malam ai karfin namu ne. Sassawa goma za a yi. Shiru shiru rasa da amma da an ɗaya in yi aka fara faɗa ba ce ba gani. Kuma kullum ana ƙoƙarin a kyautata musu. Hannu da Allah.
To ba kya ganin ku ne kuke yin laifi shi yasa suke faɗan?
Labarin ya zo sai abu da ya faɗa ba.
Eh, sai amince wannan kyautatawar baki ɗaya.
manta da ita gaba ɗaya kuma a kama fa.
To bari idan idan mun koma ga dakta za mu ji irin shawarar da zai bayar ga irin wannan halin da ake tsinta kai a ciki.
Alkhairi Allah ya duba gaban ki da bayan ta wallahi A- malam kullum muna tare da ku.
To alhamdulillah.
Ina
Assal- Assalamu alaikum.
salamu alaikum Wa alaikum assalam.
Allah gafar da malam barkar Muna- lafiya Muna tare da wa.
tana tare da tsawurin basa mai shinkafa ta haka karɓar kura To ɗauri me kake cifa da shi cikin shirin?
yawwa gaskiya fa abin da za mu sai da wasu mazajen gaskiya suna kokari a kan iyalansu Na.
ban misali mu a gaskiya mu gaskiya ba abin da za mu sai da su da Allah ya saka da alkhairi Na.
gaskiya suna faranta mana sai mun muka zo musu da damuwa suna magance mana damuwar mu daga mu har iyayen mu mata Eh.
tunda haka mun mai daga cikin muna nan yanzu amma kuma Allah iya ja tunda haka an ce da na gaba ake ganin gaskiya Haka ne.
idan ana yi a gida abin alkhairi za ka taso da wannan amma abin yadda ake yi za ka taso da wannan To, to, to, Malam ɗauri kai ma sai kai ƙoƙari in ka kai lokacin ka jarraba. Salamu alaikum.
alo.
Muna tare da wa.
Kana magana ta da mutum ware daga unguwar Sharaɗa.
to maman nawara me kike dauke da shi cikin shirin Haka lafiya?
me kike tafa da shi cikin shirin
A ni abin da nake gaba da shi gaskiya No.
game da kyautatawa da mazaje suke wa matansu.
na'am
To gaskiya ni kawai na kyautata mu.
eh
Dan wannan ko bacci ne da daddare in ya shigo sai dai in tarar yana cin abincinsa.
Allah sarki Zai tashi.
ke ba kya iya zama ki bashi abincin kenan
Ai, ka san wani lokacin sai da yara ta dai ta aiki tana da jika da kasan tashi goma.
mm.
To wallah ba zai kama da laifin haka ba zai maka uzuri sosai.
to kin ga dai mijinki yana da haƙuri da ba da uzuri ke ma kamata yi ki gyara
A ni ma kan ina gyarawa sosai gaskiya kuma Ai.
sannan yana da wani abu daya.
na'am
In dai ya maka abu kace ya yi maka wallahi zai ce ya haƙuri.
Allah sarki
To ina jin daɗin abin shi yasa ni ma ba na son ɓata mai ko kaɗan.
eh to alhamdulillah Sannan malam wancan satin ya ce a dinga kai mu shofar kuma yana ji ya ce to insha Allah zai kai ni.
Oke mijin naki yana ji ya ce kuma za ku je.
Ai, Eh yana ji insha Allah za mu je sai an samu dama.
To alhamdulillah Allah ya kawo damar.
Amin ya Allah na gode a tashi lafiya.
To Allah ya sa. To kaji irin yadda ake so ga mutumin da ya ji wata faɗakarwa ko wata nasiha ya ƙoƙarin ya ga shi ma ya aikata wannan abun a aikace. Gaban Allah suna sauraro wannan shiri mai albarka tare da matar shi. ya ji dakta ya ce a rika kai su shoprite ya ce to za a je amma bari a samu lokaci Allah ya hore sai a je to haka ake bukata ga wanda ya ji wata nasiha ya dauka assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam muna tare da wa
malam Allah ya saka da alkhairi amin muna tare da wa
Allah ya sa zama da duniya lafiya amin da wa muke tare
abin gida mai tafi daga unguwar kabuga to baban gida ka ji irin yadda shirin yake tattaunawa da masu sauraro akan irin kyautatawan da suke wa matayensu na abu kwarai da gaske na je da malam ke sa wato dambi akan ke sa wato mata kamar kwanan mata da miji kenan mm.
ko kuma tsakanin da da iyaye to gaskiya wannan maudu'i ba abin da za ka ce mara shi da gaskiya Allah ya kara malam lafiya Mm.
kuma kawo misali haka shi yana kyautata wa ɗan uwansa insha Allah zai samu ƙaruwar arziki a cikin arzikin insha Allah To da alama dai baban gida mai caji kai bakka da mata, amma wani tanadi kake yi in kayi auren ka kyautata wa taka matar?
gaskiya a tanadin da nake yi shine ina koyi da waɗanda suke abubuwa nake gani wanda suke abubuwa na arziki abubuwa na gari ina tanadin cewa ni ma Allah ya bani ikon yin irin kamar kamar take na da masu yin irin wannan abu wannan shine tanadin da nake kuma muna ta addu'a Allah ya ƙara ɗaukaka wannan gidan rediyo mai albarka yadda kuke kawo mana shirye-shirye daban-daban masu nagarta wato masu wato nishaɗi kuma da masu ilmantar da jama'a Mm.
Allah ya saka wannan gidan rediyo da kai kuma Allah Amin.
ya shigo da malam lafiya Allah ya sa gama da duniya lafiya wannan shi ne gudun wata da gaske abin gidan mai tare daga ungar kabuga muna tare da tsala
To baban gida mai caji kai ma Allah ya baka ikon lokacin da ka yi auren ka ga ka tsaya, ka tallafa, ka kyautata, ka yi abin da ya dace ga iyalan naka. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Muna tare da wa.
Muna tare da maman kai da tsagara iya.
To maman khairat daga na'ibawa kin ji shirin yadda yake yau kuma ji daga bakin mazaje har ma da shaida daga gurin mataye irin kyautatawar da suke samu daga gurin mazajensu
Haka ne amma ni dai gaskiya lokacin farko mijina
na'am yana gaida ta gaji amma daga bayan ji tsawon watan mu takwas mm.
da ba ke kuma bai samu albashi ba kuma yana samun albashi mm.
sai ce baya samun albashi sai dai da safe inda zai waye gidan dubu biyu mu karya mm.
a girkin dare mm.
kullum. To wani lokacin na kiran dubu ɗaya sai ce ya mu kuɗi ne hakuri mm.
da yara na uku.
mm.
to haka dai zan je in ɗauko buhun gawayi ya kan saboda sai in yi aka ga ina zuwa siyan a baka tefani za a ga kamar mijina ya gaza mm.
to zan siyo gawayi buhu ɗaya zan siyo mai kamar kwalba biyar haka masu komai da ajiye in girkin ya tashi sai in ɗauka in yi to amma a hakan in abin na shi ya tashi irin saɓani ya haɗa mu za ka ga cin mutunci yana ta yawon bayan za a iska daga san ciwon kan daga cin mutunci da iri iri kuma ya mun kashi biyu muka zauna masa magana sai muke da ni dai gaskiya na rasu a wurin nan in abu ya haɗa zagi da duka da cin mutunci to yake kuma ya zai wuce to wallahi ma da farko na ce mutum har ya fara duka na a bakin auren shi yace ya ji ya yarda ya amince to kuma ya zo gido da ke ne yanzu tsawon wata biyu kenan da rayu na ƙaurace mishi na ce ni gaskiya ba zan yarda ba sai na je gida na gaya wa iyaye na saboda irin abin nan na ishe ni an mun yi magana kuma wani irin zama yake so mu yi da shi ai da haka bane nake gaskiya malamai suna fara in dai har ka yadda ka dauki alƙawari kuma ka yadda na ai auren naka dawo to shi kuma ya ce ai akwai aure sai na ce ba da ada maza irin su shawara akan irin abin da suke Allah ya taimaka amin amin to wannan sai dai mu koma ga dakta mun koma gare shi mu ji abin da zai iya dorawa a kai saboda ta kawo maganganu wayanda suke masu mahimmanci da za mu ji cewa yaya bari mu leƙa sashen tallace-tallace in mun da mu dora daga inda muka tsaya
لم نلقى أمانينا من لا يفرج غما في جوانحنا ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذل عنا والخنا رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل masauraro barkamu da dawowa daga sashin tallace-tallace mun ji su ma abin da suke ɗauke da shi yau shirin kamar yadda 'yan uwa suka ji yana jin irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna da matan shi ya kyautata musu ya ma'amalance su ma'amala wacce take lalle an kyautata wa mu- mutum dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba gaya mana ya ce mafi alkhairun ku mafi alkhairi ga iyalinsa ni kuma na fi kowa kasancewa mafi alkhairi ga iyalina akwai bukata maza su san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ya kyautata wa matan shi shi yasa malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki na Aisha a matsayinta na yarinya mai karamar shekaru sai ya ringa mu'amala da ita daidai yadda take fahimtar irin wannan daidai yadda za ta fahimci abin haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ringa mu'amala da ita wannan kuma ga wanda ya san haka to fa a fi zalika la'ibra liman yakhsha a cikin haka akwai izina ga wanda yake ganin zai yi koyi zai kwaikwayo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allahu ah, za mu koma ga Dr. Abdallah Umar Usman gadon kaya don mu ji menene abin da dakta zai kara mana a kai kamar da muka sani cewa dakta ya mana alkawari insha Allahu a wannan sati za mu tashi dangane da abin da ya shafi kazafi da aka yi ma nana aisha mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dakta muna maka barka da shigowa sannan kuma wannan shiri yau insha Allahu zai dora daga tarihin mata sahabiya malama a wannan al'umma wanda za mu ji abin da za ka hara mana a kai dangane da tarihin ita wannan baiwar Allah nan dakta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa Godiya ta barakatuh tabbata ga Allah madaukin sarki da ya ƙara haɗa fuskokinmu a wannan fili mai tarin albarka da muke tattaunawa akan wato eh, bayan Allah na ƙwarai da kuma ake sa ran mai koyi da su mai koyi da kyawawan ɗabi'unsu mai koyi da da halayensu na gari daman dai babban manufar wato shi wannan shiri na'am shine a wato a nuna wa mutane me ya kamata su yi dangane da wato mu'amalolinsu na rayuwa yau da gobe me ya kamata su guje masa so a yau insha Allah ta'ala cikin taimakon Allah da muna kan bayani dangane da nana Aisha Allah ya mata rahama na'am cikin falalarta da muka faɗa a Allah maɗaukin sarki ya wanke ta dangane da tuhuma da aka yi mata ya saukar da ayoyi na alkur'ani masu girma ta dalilinta wanda mun karanta waɗannan ayoyi a cikin ƙissar ifk da ake faɗa ƙarya da aka ƙirƙira aka danganta zuwa gare ta kamar yadda imamul bukhari ya ruwaito ita ɗin na na aisha wata rana tana ruwaitowa a lokacin da aka faɗi abin da aka faɗa a kanta a sai take cewa tana mana riwayar hakikanin abin da ya faru don ta ba wa duniya bayanin wato me ya faru ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan arada safaran ɗabi'ar manzo Allah sallama idan ya nufin zai yi tafiya yakan yi ƙura'a a tsakanin matansa aqra a baina azwajihi wannan hadisin Imam Bukhari ne tace fa ayyuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan yazo zai tafiya sai yayi ƙura'a a tsakanin matansa duk wacce rabanta ya fito sai ya tafi tare da ita ko yaƙi ne ko tafiya ne mai daɗi ko tafiya marar daɗi wannan sai yake nuna mana wajibi ne mazaje su koyi wannan sunna su koyi wannan tarbiyya ta idan mutum yana da mata sama da guda ɗaya to yana da hanyoyi kamar haka ko dai ya nemi yardarsu ya ce da su yana so zai tafi da wance saboda dalilin kaza da kaza da kaza su amince masa kamar misali ya ce zai tafi da wance saboda ba ta da 'ya'ya saboda ba ta zuwa makaranta saboda ba nauyi a kanta so amma ba wai ya ware ta ne don ya fi son ta ba yana neman izininsu da amincewar su zai tafiya da ita sunnar miji ya nemi amincewar matarsa ko matarsa wani abu ne sananne a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam jinya ya zo yi ba lafiya a yake cewa aina ana gadan aina ana gadan gobe ina ina gobe ina ina aka ce yana kaza sai suka ga dai neman na na aisha yake nema kwananta da ƙarshe ma dai ya nemi izinin a kai shi ɗakin na na aisha ya yi jinya a wajenta ya nemi izini kuma suka adin da lahu suka yi masa izini da haka duk lokacin da namiji yake so ya wani abu da matarsa sauran mata sai ya sanar da su ya gaya musu saboda larurar kaza da uzuri kaza zan yi kaza da wance ina neman amincewar ku ya sanar da su ya girmama su za su ji daɗi don haka ko dai ya nemi izinin su su sa hale masa in yana da wata da ya zaɓa kenan yana so zai tafi da ita amma shi wannan tafiyar ya zama ba zai zama kullum kullum akan tsarin haka ba wani lokacin kuma sai a duba waɗanda suke da rabansu su ma su tafi ko kuma ya ce zai musu tsari na yau in ya tafi da wance to tafiya ta gaba da wance za a tafi tafiya ta gaba da wance za a tafi in suka yadda to kawai sun san cewa wance ce yanzu akan layi to shi ma wannan ba laifi a shari'a idan an yi haka ko kuma idan an zo a watakila wata tasar yadda hakinta ce ita bata so zai iya sanar da su wacce bata son tafiyar nan to sai ta fita cewa ita ta da kanta to sai aga ko duka za su ce ba sa so ko kuma uku su ce ba sa so sai ɗaya ta ce tana so to kaga ta ci ba hamayya Dakta akwai wasu sukan ce wai za a yi kamar ko ƙuri'a ne a a rubuta tafiya tafiya tafiya.
Eh zan zo kan shi shine ai akan gabar ƙuri'an nake magana.
Na'am.
So wannan ma wata hanya ce a idan kuma kowa ta ce tana so Mm.
to nan ne shine ƙuri'a za ta shigo Na'am.
Eh, wance ta ce tana so wance ma tana so kuma ba zai yi a ɗauke su duka a tafi da su ba Mm.
to sai a yi musu ƙuri'a ƙuri'ar kuma ya danganta ga irin al'adarka ko al'adar mutane ga- ko yadda mutum ya so ya yi Mm.
kowace hanya mutum ya tabbata zai yi ƙuri'a ɗin ta fito ta hanyar adalci wannan ba laifi ba ne Na'am.
Ah, ko dai ah, ya yi ta hanyar ah, rubutawa ya jefa musu zaɓa Eh.
yawwa ko kuma ya yi ta hanyar ah, tambaya da zai musu su ba da amsa Mm.
ko wani abu makamancin wannan zai iya yi, wacce ta ci kawai shi kenan To dakta tambaya a nan gurin. Idan aka rubuta cewa a ɗauka sai wata ta ɗauki tafiya.
Na'am.
Da aka ƙara zuwa tafiyar dai da aka ƙara ƙuri'a sai ta ƙara faɗowa a kan.
ai in an zo wacce duk aka yi ƙuri'a da ita to karo na gaba idan an zo ba za a sake yin ƙuri'a da ita ba ta fita daga ciki.
a ta fita dama ai akan tafiya ne tunda an yi ƙuri'a ita ta ci shikenan Eh.
an zo kamfen ɗin shugaban ƙasa ka fito ka ci ka yi lokacin ka ka gama in an zo sake zuwa kuma ai bara kai ba Na'am.
yawa sai ka fita ka bada wuri kuma wani ya zo ya abu nan tunda duk tenuwar ka ka cinye ta Na'am.
to ita wannan za ta sake dawowa ne idan sun gama yi sai ta sake shigowa Na'am.
to shi yasa babu ai ai ƙuri'a abu ne abu abu ne mai kyau kawai dai mazaje su ji tsoron Allah su daina ware matansu suna yin tafiya su bar wasu ba za su ɗauki wasu ba wannan yana kawo gaba a tsakanin mata ƙiyayya a tsakanin mata raba kan 'ya'ya nuna cewa mai gida ya fi son wance akan wance kuma ku duba eh, 'yan uwa masa- masu sauraron mu wannan fa yaƙi ne za a je fa yaƙi Mm.
tafiya ce ta yaƙi amma saboda adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dai kura tsakanin su Nana Aisha ta ce fa aqra bainana fi ghazwatin ghazaha fa kharaja fiha sahmi annabi ya kura tsakanin mu a wani yaƙi da zai je da haka rabona ya fita nace sace na fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba'da ma unzila hijab bayan an saukar da ayoyi da suke magana akan wato alhijab wato eh, hijabi da ba a ba a wajabta hijabin ba sai daga baya aka wajabta wato hijabi din ana sha take ce ana dauka na ne a cikin irin darbuka din na haudaj fa kuntu uhmalu fi haudaji ana dauka ta a cikin haudaji na wato haudaji shine wani dan daki da ake yi akan raƙumi ko doki idan za a tafi in mace ce za ta tafi saboda duba sutura da kulawa da mata da suke da shi da da kulawa da hijabi ba za a bar mace ta hau kan raƙumi haka tana tafiya yana kada jikinta ana hango ta mace ce ba a'a sai a lullube ta a sa ta a wani dan bukka saboda mutunta mace ya mace wannan sai yake nuna mana lalle addinin musulunci addini ne da ya kula da kimar mace ya kula da darajar mace ya kula da matsayin mace sannan kuma ya kamata mata su gane sutura dinnan lullube jiki kiyayewa mutunci ne lullube jiki kiyayewa addini ne shari'a ne ba wai mace ta zo tana bayyana kwadan- adanta da kwalliyarta ba duk wannan shedancin da ake yi yanzu a zamani na ka ga mace kirjinta a waje gashinta a waje a abubuwan jikinta na sha'awa a waje wallahi wallahi wannan yahudanci ne kuma fada da musulunci ne kuma lalatawa kai tarbiya ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana fushi da irin wannan shiga irin wannan ɗabi'a da mutane suke kamar yadda yau za mu ga 'ya'yan musulmi abin babu daɗin gani matar aure da wacce ba matar aure ba ƙazantar ta isa ta bayyana tsiraici to kun ji dai su kam a da da suka kula da ka'ida da dokar Allah tabaraka wa ta'ala ko tafiya idan za a yi aka ɗora mace akan raƙumi to sai an mata bukka don kada ma wani i gano ta saboda karkaduwar jikinta mu ko yanzu zuwa ake a hau mashin ko a daidaita sahu ko mota a hada jiki da jiki mutum ba muharramin ki ba akwai wallahi matar da ido na na gani ta shiga mota wallahi bacci take yi a cikin motar nan har tana kwanciya jikin fasinjan da suke tafiya tare kwanciya yanzu nan za ka ga matanmu sun hau babur ɗin adidi sahu ka ga mace ta ta ta shiga adidi sahu ga namiji a kusa da ita ta buɗe nonanta tana ba wa yaro mai- eh, nono wata ma za ka ga dantsanta ma a waje in kanzo za a yi kiliya da ita wallahi dan tsanta a waje ana gani bayyana tsiraici ya zama ruwan dare ga mata ga makarantu da muke da su yanzu wasu daga cikin makarantu a garin nan abin mamaki suturar ma nema ake hana ɗalibai saka sutura akwai inda ba a saka hijabi a cikin makarantun 'ya'yanku an haramta saka hijabi makarantu a ce hijabi haram ne ba za a sa hijabi ba da yawa suna nan wal iyazu billahi wannan abu ya munana wannan abu bai yi ba an wannan wannan wannan wannan fusata ubangiji ne tabaraka wa ta'ala so wallahi ya kamata mutane su ji tsoron Allah su ɗauki 'ya'yansu su kai su inda za a musu tarbiya ba inda za a warware musu tarbiya ba ka zo ka ɗauki 'yarka ka kai ta irin wannan makaranta da ake hana su saka ɗan kwali a hana sa hijabi wasu ko ɗan kwali ma ba a sa sai dai a tsefe gashi a fidda shi haka balagaggun maza suna kallon su su kalle su su ji daɗi su more kuma wasu ma arna ne ba ma musulmi ba duk da cewa ganin mace da arne da musulman duka ai bai halatta ba mutum ya bari a ga mace to mun watsar da sutura ta musulunci kayayyaki manya-manya da ake sawa na suturce mace Allah ya kawo mu lokacin da yanzu mata kaurace wannan kaya suke sai matsatsan kaya za su zo su rinka sawa wannan shine hikimar da ta aka dauke ta a haudaj aka dora ta ta ce aka ake sa ni a ciki a sauke ni sai ta shiga ciki sai a kama itacen sai a daga ba za a taba jikinta ba sai a dora ta kan raƙumi sai a daure ba za ta faɗo ba sai ta tafiya ta ce haka aka ta yi aka tafi wannan yaƙi aka je yaƙin aka dawo wa ƙafala da nauna min almadina ce an zo dawowa an kusan madina wato shi kenan sai da aka zo sai a hanya suna tafiya kafin a dawo da madina an kusa zuwa madina kenan aka tsaya ta je irin zagayawa sai sarƙarta sai ta faɗi ta ida ta ce fa'ida huwa fa'ida iqdulli min jizya zafarin qad inqata'a faraja'tu faltamastu aqdi fahabasani ibtigha'uhu tafiya ta yi da aka tsaya a hanya irin a tsaya a sallah a ci abinci a huta a an kusa zuwa madina sai ta tsaya ta je zagayawa bukatan dan adam sai sarkarta sai ta faɗi ta tafi neman sarkar nan ba ta same wannan sarkar ba a wajen neman sarkar ba su sani ba ashe ta tafi neman sarkar sun ɗauka tana cikin wannan haudaji suka ɗaga haudaji suka ɗora shi akan raƙumi suka ta tafiya da raƙumi ba kowa a ciki yasa ba su gane akwai mutum ko ba mutum ba saboda ba ta da nauyi yarinya ce karama ta ce a lokacin ba wani girman shekaru ba ba ni da nauyi shi yasa ba su gane ba to anan sun tafi sun batta kenan duk kowa ya tafi tana dawowa ta tarar da babu raƙumi babu haudajin nan tafiya ta tafi abokanan tafiya sun tafi saura ita kaɗai a cikin daji kaina na sha ta gamu da jarrabawa to anan kafin mu ci gaba abinda nake so nuna yan uwa wannan ya nuna kenan kenan na Aisha ma tana da sarƙa kenan na Aisha tana saka sarka na'am to kaga mata sai da sarka kenan na'am yawa maza ku ji tsoron Allah a cire kuɗi a saiwa mata sarka a rinka sa musu kayan kwalliya da kayan ado dole mace sai da sarka da zobe da kayan shafe-shafe da makale-makale da rataye-rataye dole ne mace sai da wannan a taimaka musu da 'yan takalma na kwalliya da ado da abubuwa dai da zai daɗa inganta mutuncinsu da jikinsu ga baki ɗaya don a gansu a ji daɗi saboda ita mace allah da ya ta ba a ganinta a ji daɗi sosai sai an kwalle ta wato sai ta yi ba na sunan shi sai ta yi ado ta yi kwalliya wa mijinta ya ganta sai ya ji daɗi ta ce suka tafi suka bar ni ta ce a lokacin mata lam yahbulna wa lam yakshahunna lahm ba sai wani kiba ba ba wani abinci wadatacce da ake ci ba su kiba nama ya cika musu jiki ba ta ce abinci ne ake ci gashi gashi shi yasa ba mu da wani kiba ba mu da abin nan a wannan lokacin da haka mutane suka ɗauki wannan haudaji suka tafi suka ci jan raƙumi mai jan raƙumin ashe mt yake ja bai sani ba ta ce suka tafi fasaru wa wajattu iqdi ba'a da mastamarra aljaishu suka tafi na zo kuma na samu sarƙatawa da na je nema bayan rundunar yaƙi ta riga ta tafi amma an manta na na shi annabi shi ma ya yi gaba ya tafi subhanallah ta ce na zo na ga babu kowa walaisa bihamin hum da'in wala mujib babu kowa ba wanda yake kira ko ba wanda zaka kira shi ya amsa kwata-kwata ta ce da nazo sai na yi dabara fatayammamtu manzili alladhi kuntu bihi wa zanantu annahum sayafqiduni sai na koma inda aka sauke ni nan din na koma na zauna saboda basira irin ta na Aisha ta ce na tabbatar za su zo su neme ni a inda suka san sun tafi sun bar ni din inda aka shimfiɗa wa raƙumi na zauna tunan ne to wannan yana nuna ana son mace ta zama mai basira ta zama mai tunani ka ta zama mai tosheshiyar basira ta ta ihu ta ta gudu a cikin daji tana wayo Allah a'a kaga yarinya ce mai karamin shekaru amma Allah ya bata basira da zurfin tunani masha Allah dan haka sai ta zauna a wurin mu yanzu da matan mu ne ne sai dai sai dai ka ji ta kusa tsallakawa Nijar ta yi nisa gudu za ta yi tana ta ihu to kaga ba haka ake yi ba dole mutum ana so ya rinka amfani da kwakwalwa ya rinka amfani da basira in masifa ta samu mutum to sai ya duba sai ya ga menene abin da ya kamata ya yi ba wai mutum ya zo yana yin mu'amala wacce take ta karancin tunani ba yanzu kamar gobara Allah kiyaye ta tashi a gida sai ga mace ta ruɗe tana ta ihu a'a ba ta yi kokarin ta kubutar da yara ba a'a ba ta yi kokarin ta kashe gobarar ba ba ta yi kokarin ta ga to yanzu me abu na farko da ya kamata na yi ko kuma wataƙila wani abu ya samu yaro wataƙila ya je ya fada cikin wuta ko ya fada ruwan zafi da sauransu ya ne to kaga ya kamata ta zama ta samu training mun sha gaya wa mutane su rinka yawa matansu training ta yadda in masifa ta faru a gida ya za su rinka yi yaro ya fada ruwan zafi ya fito katta kokarin ta ce za ta shashare masa ruwan kokarin share mata lale mai wato fatar a jikinsa ko na me abu na farko da ya kamata ta yi ko yaro ya dauki dutsen guga me abu na farko da ya kamata ta yi ko yaro ya sha kananzir me abu na farko da mace ya kamata ta yi duk ya kamata a koya mata a gidaje ba wai ajiye su ana musu tafka tafkan gidaje amma ba a taimake su da yaya za su rinka koyan first aid ba wannan larura ne kuma ina kira ga ainihin wato hukumar da take da alaka da irin wannan abubuwan da likitoci a rinka shirya likitoci ana gayyatan mata ana tattaunawa da su a cikin irin waɗannan tsare-tsare dan larura tana iya faruwa a gida wallahi mace ce shirme a koya musu yaya ake mu'amala da maganin kwari da ake sawa kwari a gida kana da kwari kana da mutane yara ƙanana su ma hankalinsu kamar na kwarin ne mace kawai saboda gajeren tunani da rashin ba ta samu trenin ba ba a koya mata ba kawai sai ta zo ta dauki maganin kwari ta wawwatsa wanda wannan maganin kwarin guba ne kuma tana da yaro mai rarrafe yaro mai rarrafe duk inda ya ga abu dauka ke sa a baki ita kuma ta je ta sa wa maganin kwari maganin wannan bera ta sassaka wa buredi bera dan ya zo ya ci ya mutu to kuma tana da yaro karami ko yarinya karama mai rarrafe ko ta shiga kicin ko kuma ta tashi a bacci yaron bata san ya tashi ba ya tashi an wawwatsa kuskure ne hatta maganin bera din da ake sawa ana sa shi a fili yadda yaro zai gani dan wallahi ya sha kashe yara yanzu akwai kes din da na treating wata mata kawai ta zo wal iyazu billahi ta je ta zuba bera magani ta zuba bera magani kawai subhanallah abin ba daɗi wallahi malam sai gashi yaron ta ya zo ya ɗauki wannan maganin ɓeran da abincin da aka haɗa wa ɓeran ya cinye shi gaba ɗaya don haka take kama amai yana ihun ciwo ciki ciki wayo ciki wayo ciki wayo ciki mai gida shi kuma baya nan mai gida baya nan ya tafi ta rasa inda za ta sa kanta ta ɗauke shi ta kai shi asibiti ba ta yi wannan tunanin ba wai sai ita ma ta fara ihu kaga me saboda ba a koya musu ba ba a koya musu ba in takaice maka take yaron nan yayi ta amai ya mutu me ya same shi me ya faru mai gida ya dawo yaro lafiyarsa kalau ana son sa yaya aka yi hajiya me ya faru wallahi tallahi maganin bera ya ci in ban da ke da rashin hankali da gajeren tunani ke gaki gaki gaki nan ya kamata a miki bulala a zane ki yaya za ki saka maganin bera inda yara suke zirga zirga kina da yaro karami mara wayo wannan ba daidai bane kamar yadda mun samu kes ɗin da a ƙasar nan mace ta zo subhanallah ta zuba kananzir a irin roba din nan ina roban ruwa robobi na ruwa da ka sani kawai sai ta zuba kananzir a ciki a kicin yaron ce zo ishi ruwa yake ji karamin yaro ne yana ta neman ruwa yana ta neman wanda ya kamata a koya mata ku nuna wa ƴaƴanku ga inda ruwa yake ko ku rinka ajiye ruwa kusa a dan fiyawata ne ajiye shi a gefe a ruwa ne a kofi an sani ajiye yaro mara wayo zai iya zuwa ya dauka ya sha yaron nan malam ya zo a gajiye a matsayi yana bukatar ruwa mama ruwa yana ne ishi ruwa kawai sai ya je ya ɗauki roban ruwan nan kananzir ne a ciki wallahi azimu malam ya bunka wa kansa ya shanye ruwan nan abun mamaki a gajeren tunani irin na yaro ya kamata yana sawa a baki da ya kurba ya ji ɗanɗanan ba na ruwa ba ne bai kamata ya sha ba to amma yaro ne bayan da za ka yi da yaro tunanin ba iri ɗaya ba ne tunanin bai nuna ba da haka malam kawai sai shanye wannan kanazir din shi ma dai mutuwa yi da haka ya kamata iyayena mata su yi kokari su gyara mun faɗi wannan bayani saboda mu gane basirar na na Aisha yau basira irin tana na Aisha wajen me wajen sarrafa al'amura Allah ya ba mu dacewa muna ba da uzuri ban fara yi da wuri ba da kuma gashi lokacin ya mana abin da ya saba yi Allah ya ba mu afuwa amin Allah ya fi mana akarmaka Allah kafin ka shigo muna da tambaya da aka nema da kuma shawara daga gare ka da za ka ba maza akwai mata da ta ce mazaje suna ƙoƙarin kyautata wa matayensu matayen ma suna kyautata musu amma fa in saɓani ya zo mazajen sukan rufe ido sai su ci mutuncin matayen wace shawara za ka ba su gaskiya ne na farko kullum muna faɗa a karatu muna maimaitawa ita rayuwar aure a rayuwa ce wacce take tana buƙatar haƙuri kawai yawa dole ne namiji ya zama mai haƙuri ita ma mata ta zama mai haƙuri ba daidai bane mutum ya zama dan abin da bai kai ya kawo bai ci mutuncin matarsa ko da ma abin ya kai ya kawo dan haƙuri shine maganin komai kuma ya kamata mutane su sani cewa matan nan da suka aura ba bayan su bane ba ya kamata a musu mu'amala irin ta mutane kuma duk wanda yake yi wa mace irin wannan to sani wallahi zai aurar da yarsa kuma wani zai mata fatan mu Allah ya sa mu koyi da ɗabi'a ta kwarai da mutane ya kamata su kula da da iyalinsu Allah ba mu dace amin dakta akwai ta baiwar Allah da ta shigo cikin shirin ita ma wacce take mijinta ta ce ya kyautata mata matuƙar kyautatawa amma tsawon wata hudu suka yi Allah ya karbe shi take nema a musa mata shi addu'a Allah ji kanshi da rahama kuma sannan ita ma a yi mata addu'a Allah maɗaukakin sarki mutuwa haka take bata da daɗi mutuwa aba ce wacce take mai bata rai da sauransu kuma na tausaya miki kwarai daga shiga rayuwar aure wata hudu an raba ki da mijin ba daɗi muna miki addu'a Allah ya baki wani wanda ya fi shi ko irinsa amin Allah sa ke ma ki ci gaba da kulawa da ɗabi'ar ki da halin ki ta yadda za a ji daɗin rayuwa da ke da kuma ainihin wato zuri'a ta gari shi kuma Allah ya fi masa amin mu ma Allah ya fi mana gaba daya amin amin to masu sauraro langane da yau lokaci yana ta hararen mu shi lokacin ya riga ya tafi sai dai mu bawa yan uwa wanda ba su samu damar shigowa cikin shirin ba hakuri su tara zuwa wani satin idan Allah madaukakin sarki ya kai mu a madadin shugaba kuma jagora Ahmad Gazali Yakubu Asma'u Sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye daga sashen addinin musulunci da Hadiza Balanti take shugabanta Bahari Isa Sadan da ku Aminu Kidirjis nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh كأننا كططر الأرض باقونا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما من لا يفرج كربا بات يطغينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا